الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نازع أتاشي تو yace wal mawhubu lil iwadi abinda an ka bayar kyauta ya haba kyauta wahab mai kyauta mauhub abinda an ka ba su a kyauta hibatun hiba ihaba ba hibatun hibatun kyauta abinda an ka bayar kyauta lil'iwad domin hurhure kyauta ta hurhure me sunanta da hausa me a kyauta ta hurhure kyauta ta hurhure mutum ya baka kyauta amma kai ka san ba kyauta ta ba sakayya ya kabe da gare ka me sunanta kaiwa ko kyautar buki kaiwa ko kyautar buki kyauta ta buki kyautar dan kama kun san kyautar dan kama zuwa wurin daura aure an taru sai ya zo da naira goma goma sai ya raba yan ba kowa ya ce to a mai da buki a mai da buki kowa game naira hamsin sai naira ɗari to ita ce mauhubu lil'iwa da abin da an ka bayar kyauta saboda kurkure kamar mutumin ƙauye ya ɗauko kaji ko ƙwai ko arake ko dai duk abin da akwai can ƙauye ya kawo ma kana nan birni sadaka ta ya kawo ma abin da ya fi abin nan da ya kawo ya kabe ko kamar yadda Allah ke cewa wala tamnun tastakathir kakka yi kyauta kai annabi kana neman ƙari shi ga annabi an hana bai amma mu gare mu babu komi wannan hukunci ya tsaya ga manzon Allah kawai inda mun karanta hadisi wani ya kawo ma annabi wani abu da ƙauye sai annabi ya ba shi kyauta ka yarda ya ce a a annabi ya ƙara mai ka yarda ya ce a ya ƙara ka yarda ya ce iya ce to shi kenan don hakan ga kaiwa ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallama haramta shi an haramta mai ya kaiwa amma mu gare mu wasu malamai sun ce maka ruhi ce wasu sun ce babu komi babu komi shi ya fi shi an ka hana mai don hakan ga wanda ya kawo ma kaiwa mi a hukuncin kaiwa kyauta wadda an kai ana neman ƙari ya ce wal mauhubu lil iwada abinda an ka ba su kyauta domin hurhure wani abu ya kabi gare ka ya kawo ma wanda an gare in ma a sabal kima ko dai ya saka da kimar abin nan da an haka ya kawo ma kaji sai ka kimanta kajin ga sun kai nawa sun kai dubu goma to yana halatta ka bashi dubu biyu ya shiga mota a'a ko dai ka saka mai da kimar abin nan da ya kawo kaji ne sun kai dubu goma ka ɗauku dubu ne goma ka bashi aurar da lahibata ko in ka san baka da ko ɗari to ka ce mai ya koma da kajin nan don wallahi baka da ko ɗari tun ka san ba sadaka ta ya kawo ma ba sai ya kai wani gida kuma tun da sana'ar kenan amma mafi yawa duk wanda ya kawo ma kimar abin da ya kawo ma ya kabi gare ka a ƙari ya kabiɗa shi awwala tamnun tastakafir mahi yawa in kaji ne na dubu goma to yana nema abin da ya dubu goma gare ka ga al'ada haka an ka al'ato to aƙalla dai in bai samu ƙari ba to kuma kada ya faɗi in bai ci riba ba kada ya faɗi shi an ma'ana shi ne wal mawhubu lil da abin da an ka bayar kyauta domin hurhure kaiwa in ma asabal qima ko dai shi wanda an ka baya saka ga kimar abin da an ka bashi ka kimanta kaya ne ka bashi kuɗi auren da lahibata ko ko ya mai da kyautat amma in sun samu na ka bashi hiye da wanda ya kawo ma fa in fatat to in kyauta ko da ka taho an yanke kajin ya taho bai iskan ma bai ba da kaji an kasa cikin gida ko da ka taho an yanke to fa alaihi qimatuha to kimar su ya tabbatar mai dole ka tai duk inda zaka samu kuɗi yanzu ka biya shi kaji tun da ka san ba sadaka ta ya kawo ma ba ai ya hika son kajin nan ya haɗe ya kawo maka don a ƙari ya kabila wa zalika wannan idza kana yura in ya zan ana zaton yura ayu zannu in ya zan ana zaton annahu arada thawaba yana neman sakamako ne min al-mawhubi lahu ga wanda an ka ba kyautar yan an tabbatar da cewa dama ya kawo ne don neman sakamako to amma in wanda ba don neman sakamako bane ya kawo kamar kaninka misali ko dai wani naka na jininka wanda shi ya al'adanci kawo wat to kaga shi iri ne ba sai an bashi sakamako ba wayu kurahu an karhanta an yahaba shi bayar da kyauta hibatun kyauta an karhanta ya bada kyauta li ba'd waladihi ga sashen ƴaƴa nai ya samu wani da cikin ƴaƴa nai ba duka ba sai ya bashi kyautar malahu kullahu duk dukiya ta dukkanta irin yadda wasu dattijai ka yi tun suna da rai sai su raba gado su ba wanda suke so su hana mu wanda ba su so kenan sun yi Allah iyawa ko Allah ai shi ya raba gado rabon gado ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba a bar mu ba Allah ya raba gado da kai ne don haka in dai ba kana ganin kafi Allah iya ko kafi Allah adalci ko kafi Allah sun waɗannan da haka son ka ba ba to ka bari in kan mutu sai a raba a ba kowa abin da Allah ya bashi to shi ne ya ce an karhanta mutum ya ba sashen ‘ya'ya ne dukiya ta dukkanta ka ɗauki dukiya duka ka ba wani ko wasu wa amma shay'u minhu amma wani abu na dukiyar fa zalika sa'igun wannan halan ne ka ba wani ɗa baka ba wani ba ga ra'ayi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa a'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin ‘ya'yanku. Amma wani na an ce a daidaita wani na makaranta, sakandare, wani na firamare, wani na jami'a, ɗan jami'a sai an biya mai kuɗin registration. To yanzu tun da ka biya mai kuɗin registration dole duk sauran ‘ya'ya sai ka ba su kuɗin nan, ba ka ba sharaɗi ba ne, lalura ce. Yana da buƙatar mashin na zuwa makaranta ko mota, ka sai mai dole saura duk sai ka sai musu, kaga wannan lalura ce. wanda ya isa aure an ka ɗebi ka ɗebi kuɗi cikin kuɗin kai ya mai aure kai ya mai gida kai ya mai aure duk saura sai kayi musu iri ne a kowannen su yi addu'a Allah ya gwada mai ya kai a yi mai ina fatar kun fahimta to to ina yake wala ba asa babu laifi an ya tasaddaka mutum shi sadaka alal fuqara ga talakawa bi malihi kullihi da dukiya ta dukkan ta lillahi saboda Allah ka ɗauki dukiyarka dukkan ta ka ba su saboda Allah babu laifi amma sa'ad ibn abi wa qasim lokacin da ya rashin lafiya annabi ya zo dibi nai da guda gare shi sai ce ma annabi ina iya kyauta da dukiya ta duka ya ce a'a sulusani ho ya ce a'a rabi ho ya ce a'a sulusi ho ya ce to sulusi abu ne mai yawa malamai sun ka ce ce wanda ya abu ne mai yawa shi ya nuna shi ma sulusin ba a so ba abin da za ka kyauta da shi kada ya kai sulusi to ina ka ɗauki dukiyar ka duka ka basuwa su kuma hujjar su ai annabi da ya buɗe asusun neman taimako ga yakin tabuka yakin tabuka abubakar ya ɗauki ya ɗauki dukiya ta duka ya kawo annabi ya ce mi kan baro ma gida ya ce na baro musu Allah da manzo ne irin wannan ba a hukunci da shi don abin ga hukunci ne nadiri nadiri baya da ba a hukunci da shi abubuwa sun yi ta faruwa annabi na musanta mutum ya bada dukiya ta duka domin a hannun ka ya sadaka da dukiyar ka gobe ka dawo roƙo me an ranar wannan sadaka da kai ha sadaka dai an ka ce ka ɗiba gwargwadon azanci ka aje makan ka saura ina fata kun fahimta yace babu laifi mutum ya yi sadaka ga talakawa da dukiya ce dukkan ta domin Allah ya so shi ko ya dawo shi a talakan wa man wahaba hibatan duk wanda ya bayar da kyautar hibatan kyauta fallam ya huzhal mawhubu lahu al mawhubu lahu wanda an ka bada kyautar gare shi fallam ya huzha bai ya hauzin ta ba bai karbe ta ba hatta maridal wahibu har shi wanda ya bada kyautar ya kamu da rashin lafiya awa aflasa ko an ka yi mai wasoso so ya zan bankrupt hukuma ta yi gwanjon kaya ne duka shine waso so shine taflisi ko to fa laysa lahu shi wanda an ka ba kyautar bai samu ba hina idan lokacin nan qabda ya zo ya karbe ta ce a bashi a baka mi ka gani don haka in mutum ya ce ya baka kyauta to ya baka da wuri wuri in ya kamu da rashin lafiya baka isa ka zo ka ce to a baka ba ko kuma an kai mai yawa soso shi ma ya zan bankrupt turun bashi kaga baka isa ka zo ka ce a baka ba don haka tun jiya dai mun yi kyauta ba ta cika da sadaka da hubus duk ba cika sai an karba sai an yi hauzi don haka wanda ya ce ya baka abu to ya baka kaga in ya baka yau gobe ya mutu babu ruwanka da mutuwa ta yi amma in abin na ga hannu na yan mutu ko tun da labarin kakkai ya koma kayan gado to ina yake walau matal mauhubu lahu da wanda an ka ba kyauta ya mutu na ce na baka wayar ga kahin ka karɓa sai kan mutu ba ka karɓa ba kana liwarathatihi ya kasance ga magadansa alqiyamu fi hatsayuwa sai su zo su ce to kyautan nan da an kawa baba alkawari ita muka mun ka tawa ba mu mu hada mu raba gado hmm kana liwarathati ya kasance ga magadansa alqiyamu fi hatsayuwa cikin ta'allal wahib sahihi akan wanda ya bada kyautar lafiyayye in shi wanda ya bada kyautar yana nan lafiya lau to babu laihi magadan wanda an ka ba su tafi su ce a ba su su zo su yi kille min wa man habbasa daran to sai hukuncin hubusi duk wanda ya ba da hubusin gida fahiya to ita gidan nan alama ji alha alai tana akan abin da ya sanya mahiya da hubusi da waƙafi sadaka ne amma bambancin su da ordinary sadaka in baka sadaka ba sai dan hada ma abin da za ka yi ba amma su ana ayyana abin da aka son a yi da su ga gida na bayar saboda a sa almajirai ga gida na bayar irin bakin mallaman nan da ka towa a sa su ga gida na bayar saboda a sa mallaman islamiyya kaga ya ayyana abin da ya kaso a yi in bayarwa ce ta har abada in kuma bayarwa ce ta wani lokaci duka duk dai ana kira ne hubusi ko waƙafi duk hukuncin su guda sunan ɗaya bambanta yace to wanda ya ba da hubusin gida fahiya ita gidan alama ji alha alaitana akan abin da ya sanya ta in hizat in an yi hauzanta kabla mautu yi gabanin mutuwarta na ce na ba da hubusin gidana na unguwar rogo amma hannun mutu waɗanda an ka ba hubusin ba su karɓa ba shikenan ta lalace gida ya koma kayan magada amma su karɓa in na ce ga abin da nika son a yi da shi to kada a tsallake in dai ba da lalura ba a yi abin nan da na ce ce a sa almajirai don haka aje a nemi almajirai a sa sai an yi taɓa da almajirai ba a samu ba to da abar gidan haka nan sai a yi wani aikin alheri da shi gobe kuma yan an ka samu almajiran sai a sa su muna tare to walau kanat hubusan to da gidan ya kasance hubusi kabba sai alawala da hissa gira akan ɗane ƙarami ɗanka ƙarami kabba hubusin gida to jazat hiyazatuhu lahu ya halatta ka ya hauzi ne gare shi ka ajiye mai ka rike mai hmm? to ila an ya balaga har zuwa ya balaga amma da ya balaga to ka hannunta mai gidan in ba haka ba in kan mutu yana ga hannunka hubusu ya lalace ya zangado muna tare to in kan ba ɗanka hubusin gida ɗanka ƙarami tunda ba aure zai yi ba ba unhani zai mi ya kamata wali yukure ha lahu ya bashe ta haya ya ba da gidan haya samu yan haya sai ya sa kaga kuɗin na yaron na sai a buɗa mai account hmm? wala yaskunu ha kada shi uban ya ci gaba da zama gidan fa in lam yadasu kunaha in bai bar zama gidan ba shi uban ya ci gaba da zama cikin gidan da yace ya ba ɗa ne hubusi hatta mata hayyan mutu yana cikin gidan badalat hubusi ya lalace ta koma dukiyar gado muna tare wa'inin ƙara da man hubbisat alaihi in waɗanda an ka ba hubbusi sun ka ƙare ni kire malamai su biyat ni ciga gida nan ku ku zauna hubbusi eh wayo wangayen mutu gobe wangayen mutu jibi wangayen mutu haddu sun ka mutu duka sun ƙare to ya ya gudan gidan zai zama ya ce wa'inin ƙarada man hubbisat alai in waɗanda an ka ba da hubusin gidan gare su in ƙarada sun ka ƙare to raja at gidan ta dawo hubusan matsayin hubusi ala a ƙarabin nasu akan mafi kusancin mutane bil muhabbasi ga wanda an ka ba hubusin yau malmarji irin dawowa ce na ba da hubusin gida da mallan mustapha da mallan umar da mallan abubakar da mallan usman na ba su hubusin gida yau mallan mustapha ya mutu gobe mallan abubakar ya mutu jibi wancan ya mutu sun ka kare to gidan ya dawo mawa sai a dibi makusantansu sai su shiga gidan muna tare to shine raja'at gidan ya dawo hubusan hubusi ala a ƙarabin nasu akan mafi kusantan mutane bil muhabbasi ga wanda an ka ba hubusin yau malmarji yinin dawowarta yinin da ya zan babu ko gudan su raye duk sun ƙare to an ƙare hukuncin hubusi sai hukuncin umra umra shine ka ba mutum abu aro asali a aro tsawon rayuwa ta yi shi ake kira umra kana da gida sai ka ce shiga tsawon rayuwarka ka ba shi umrar gida kenan ya ce wa man a amara rajulan hayatahu daren duk wanda ya ba wani mutum aron gida tsawon rayuwa ta ya ce na baka shi tsawon rayuwarka ka gaba gaba ɗaya ya ba shi ba an ba shi tsawon rayuwa ta raja'at gidan ta dawo ba da mautis sakini bayan mutuwar wanda azzaunin wanda an ka ba aron ta dawo milkan lirabbiha mallakan mai ita na baka aro tsawon rayuwarka ka zauna to da zaran yan mutu gidan ta dawo gare ni to in ni rige shi mutuwa fa ta dawo gado ga magadana ta dawo ga magadana to amma in nace da kai da bayanka na baka ka zauna da kai da bayanka na baka aro da kai da bayanka to da shi da ɗaya ne sai an waye gari babu ko guda sannan taka dawowa gari ne waka zalika hakan ga in amara aqibahu in yabba baya na umra nice ka zauna da kai da bayanka duka fanqaradu duk ɗiyan sun ka mutu yan mutu shi uban ɗiya ne sun ka mutu to nan ma ta dawo milkan lirabbiha ta dawo mallaka ga mai ta dawo min ko da bani nan bi khilafil hubus sabanin hubusi fa in matal mu'miru idan mai wanda ya bada umra ya mutu yau mai idan ranar nan kanin liwarasati ta kasance ga magadanai yau ma mautihi yinin mutuwa ta yi milkan matsayin mallaka in nace na bada hubusi tsawon rayuwar wani sai nin mutu to yana mutuwa shi kenan ta dawo magadana sai a ba su hankuri su hita sai a raba gado ina fatar kun fahimta amma umra in nice ga ta nan na ba ka zauna tsawon rayuwar ka to ko na mutu ba ta komo gare ni ba sai in shi wannan da ni ba ya mutu to sannan za ta dawo a garin in nice da kai da bayan ka to kenan da shi da ɗiyanai ban da jikoki da kama kunne da shi da ɗiyanai sai an waye gari babu ko mutum guda to ta dawo mini in ba ni nan ta dawo magadana muna tare to wa man mata duk wanda ya mutu min ahlil hubus da cikin mutanen da an ka ba hubusi kamar ka game mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar ka ba su hubusin gida ga yanan ku ku zauna to sai dai gudan suna nan zaune sai gudan su ya mutu ya za a yi da rabo ne fa nasibuhu rabo nai alaman baqiya ba zuri'a ce za su cin gado ne ba tunda ba a gadon hubusi hmm? rabo nai yana akan waɗanda sun ka rage su biyat an ka ba hubusin gida sai guda ya mutu yanzu gidan ya koma tsakanin mutum hudu gobe wani ya koma mutuwa gidan ya koma tsakanin mutum uku wani ya koma mutuwa gidan ya koma tsakanin mutum biyu guda ya koma mutuwa yanzu gidan ya koma gaba in ya mutu shikenan ya dawo mai shi tunda ba mallaka suna balle a ce magadi ne ya zo ya gado muna tare to wa yutharu fil hubusi in za a bada hubusi ana zaɓin ahlul haja ma'abuta bukata bis sukuna da zama sai a diba wahi bukata yawan da bacala mai kwana masallaci wanda bai da wurin zama da dattijo mai iyali ga mata ga ɗaya wahi bukata gida to in za a bada hubusi a diba wanda ya bukata ina fatar kun fahimta ga mallami mai karantar da islamiyya ya bada sallah ya karantar suwa islamiyya ga katon gari wanda shi aikin komi bai yi in za a bada hubusin gida wai cancanta kowannen su yana bidan gida wai cancanta a bashi mallamin can daga islamiyya da sauransu dai to shine in za a ba da hubusi ko sadaka ma ko kyauta a diba waɗanda na bukata waɗanda a tsaye gawa addini aiki ka gani a taimaka musu don ka aikin nan da suka yi ya faɗi don in ba ku samu biyan bukata dole su ta zuwa biɗan biyan bukata kila a samu tangarɗa ga aikin kaga shi yasa limamai da ladanai da malaman islamiyya a rinka taimaka musu ba ƙaramin aiki suka yi ba matan nan da suka karanta su a makarantar mata da yaran nan ba su Allah ya azama ba ku an ka azama to sai sun ka ɗauke muku ku ko ku ta zuwa da abinci ashe abin da kun ka samu suna da haƙƙi don in ba da su ba lokacin ku zai yi karanci sai kun tsaya karantar da yaran nan naku da matan ku to sun ɗauke muku to kakka ce ai kana biyan kuɗin makaranta naira dubu dubu wata a'a in ka tai Allah ya bada fa'ida to ya gamu malaman islamiyya ba yanzu haka haka nan inda mallami ba cibbo ya kai ba ko ya tare gidan mai kuɗi yana mai fadanci ya zan bara yana da wahala yau ka samu fa'ida ta miliyan goma ka tunu da mallaminka to ina adalci yake to Allah ya shirye shi mu to ina yake yasa ka ga mallaman islamiyya sun yi kowa talauci Najeriya cikin ma'aikatan gwamnati kuma anakallahu sun yi kowa talauci in an ka yi taro na ma'aikatan gwamnati in kana son haga na anakallahu duk wanda haga yadda ke kakkajin labiya kana ganin cibiya ta to anakallahu na sun yi kowa zama the most neglected babu tallafi kuma an yi ta kiraye-kiraye dama mutane ba a yi musu orientation mu dai nan musamman sakuta central ba a yi mana orientation ga taimaka ma mallama addini ba taimaka ma addini ma generally ba a yi mana orientation ba in kattai da bakin gusau kattai zuwa gabascin nan in kattai za ka yi mamakin abin da mutum guda ka yi aka iskan ma mutum ya samu hili mai kuɗi ya gina masallaci da makaranta da gidan mallami da gidan liman ya samu wani ya yi mai liman ya sa shi cikin gidan nan duk abincin limamin nan da iyali na shi a ɗauki da shi ko ya yanka mai albashi ya kula da masallacin ga duk abin da masallaci ka bukata shi kai da sauransu amma nawa ka yi in ka samu mai kuɗi ka kai mai takardar neman taimako za a gina bai jin kunya ya ɗauki dubu biyu ya basuwa ko dubu biyar ai sadaka ba ta da kaɗan mai kuɗi mashahurin mai kuɗi bai jin kunya ya ba da dubu biyar kuma shi gani ya kai ma ya ƙoƙari tunda almajirai naira kwabo-kwabo an ka samu ba su a sadaka to ya ba da dubu biyar ai yayi wuta a gani yanzu abin da haruna ɗanja ya yi lokacin farkon izala yan izalar zaria ba su da masallaci inda suka sallar juma'a nan cikin kongo campus kongo campus na abu to wanda an limamin kongo campus malla sani gumi har yanzu yana nan malla abubakar gumi shi ya ba sai an ka ɗauke shi limami nan kongo campus to ahalar sunna na to nan suka zuwa suna sallah to ran da shedancin yan ɗariƙa na tahi sai a bada umarni a rufe gate tunda masallacin na makaranta ne duk wanda abba ko ka a bari ya shigo to haka dai suke galabaici lokacin zaria kafin zaria garin ɗariƙa ta ba su da masallacin juma'a annan sai sun ka tashi sun ka tai kaduna sun ka koka malla abokar gwamnati babban matsalar mu so wanga hu da cikaji na rigayi Allah ya gafarta mishi babban matsalar mu ga mallan babu da masallacin juma'a kongo campus din da muka zuwa wurin mallan sani gumi in dan dariƙa sun ka tashi akwai wani nan kumasi lecturer na nan cikin kongo campus su ka hadawa da hukumar makaranta a rufe ka abdu wani bako ka abari ya shigo to ya ce to shikenan to Allah ya ba ku ya ci abin rannan sai ga marigaya haruna dan jaya zo inda malla aukar gumi sun haka ya sace alhaji haruna yan izalar garin ku ba su da masallacin juma'a ce za a yi musu masallaci a karama kallahu insha Allah ya ce to madalla Allah ya baka iko haruna dan ja titi ɗaya a tsakanin gida na da Congo campus kamar nan a Congo campus nan a gidan haruna dan ja titi ɗaya a tsakanin hannun riga suke da Congo campus to nan kusa ga gida ne akwai wani kwazazzabin rami katon rami rami na shi kenan sai ya sa tihohi ne ana ta ɗauko ƙasa ana sai da an ka ci karamin na an kai labelin sai ya aza gina an aza gida na zai sai ya zagaye ɗaya haka ba a yi gidan gaban liman ba sai ya zagaye da ya zagaye da sannan sai ya zo nan sai ya aza gina sai da baya da sannan an gano masallaci na da zo ya yi katon masallaci shi a masallacin na congo campus masallacin haruna danja ya zo ya gina shi at international standard komi aka yi an kai wurin wanka wurin ba haya wurin alwala komi an ka ɗebu ƙanƙara duk hilin masallacin an ka zuba daɗa komi ya kawa masallaci ya ba da kuɗi an ka tai masar an ka sau littafai an ka to an ka cika kanta kanta da littafai sai ya ce to sai da ya ƙare komi ya ruhe sai ya ɗauki makullai wata rana sai kai malla a bakar ya ce a kara makalla an gama masallaci ya ce an ƙare ya ce an ƙare da makullai ka ba duk wanda za ka ba ya ce a koma da makullan zan turo ma waɗanda za a ba ya ce ta sai malla ya bugo ma hudu cikaji ya ce ta inda haruna ɗanja akwai saƙo sai ya ba ku dama kowa na kyarkiran masa yan ɗariƙa sun yi mai ca a ba su masallaci sai hudu shi gaji zo ya ce to ga makullai ku tafi ku kawo min da limami da na'ibin limami na ɗaya da na'ibin limami na biyu da ladan da mataimakin ladan sannan da mutum biyar waɗanda za a ɗauka lebarori masu hidiman masallacin su share masallaci su share toilet da sauransu ko ka kawo min cikin mutane ko yan ka aminta da su ya sun kace to tun daga mallan sani goyin kuma da na masallacin kongo kamfus dan karami na kuma ga su kusa da kusa a wa shi mallan sani chief imam sai ya dawo nan sai an ka ɗauki wani mallan sha'ibu sai an kai mai na'ibi na harko an ka samu wani an kai mai na'ibi na an ka ɗauki ladanai biyu an ka ɗauki masu hidimar masallaci mutum biyar haka ya yanka musu albashi in bancin mallasa ni gumi shi ma'aikacin a biyu na yace babu ruwa ne da shi sai dai a rinka taimaka mai amma mallan sha'abu an ka yanka mai albashi an ka sai mai yamaha electric 125 na ibi na farko na ibi na biyu an ka sai mai suzuki 100 ladanai kowannensu an ka sai mai mashin masu hidiman masallaci su biya kowa an ka sai mai keke rali sannan an ka yanka kowa albashi gare shi har harun dan jayen mutu na wani ka iya haka nan wanda Allah ya zaba in kun ka tai masallacin gadon kaya masallacin mallan jafar shi ma haka ne ai da wani ɗorayi mallan jafar yake sai an ka tafi gadon kaya wani maka masallaci da gidan liman da makaranta ya ɗauki mallan jafar yassa haka masallacin Dr. Ahmed Bamba ina gan duk Kano akwai masallacin da ya girma masallacin Ahmed Bamba yana da wahala ciki nai suna da suna da primary suna da secondary duk cikin masallacin kuma mafi yawa duk masu tahowa sallah motocin cikin masallacin suka shigowa da su shi daji na an kaɗi ba an ka banka masallaci wanda yake to kowa ya yi tsammanin cewa Saudiya ta yi mai masallacin sai wata ranar ji yana bayanin ya ce wallahi babu naira goma da ta hito da waje duk cikin ƙwaryar garin kano an ka gina masallacin ga to an ka taho ko masallacin gaba ɗaya an ka zagaye shi da shaguna an ka taho kamar masallacin ga misali nan ƙetaren titi kuma an ka sayi hilayen tsawon masallacin kuma an ka yi gidaje gidan sama upstairs sama da ƙasa gida na ƙarshe shi an ka ba shi mallan da shi da iyali ne waɗannan gidaje duka a ba su haya duk kuɗin na masallaci na ina da an ka ta wannan masallacin ga na tanki fa wai shaguna za a yi wa mutane ba su yadda ba masallaci fa an ka ce ba shagon banza ba ko gida ba a tadda mutum a faɗa da masallaci amma ji abin da an kai rigima sun ka tsayayi da da hukuma wai sun yi ƙarin hukuma kuma duk shago da wanda ya gina da wanda bai duk temporary basis wanda an kaba temporary duk wanda ada takarda temporary an ka rubuta ba ina da shago na nan ba duk temporary na to ko permanent ma tun 1978 Obasanjo yana shugaban ƙasa an kai doka duk ƙasa ta komo ta gwamnati yi in gwamnati na bukatar gidan ga ce ba ɗaya za a yi ka tashi biyan compensation ai ba dole ba ne wai rigima za su tsaya yi da gwamnati ba su yadda ba saboda jahilci ba san doka ba ko guda masallaci za a yi an ka to an ka liƙe mai 'yan kwamiti wa 'yan kwamiti za su yin shaguna don haka su su yadda abubuwa dai ga su da zabban mamaki ana biyar ku da lalama gwamna ya ce ya ba da awa 21 duk bai tashi ba zuwa roshi kaga girma ya faɗi Allah shirya da mu to mu tafi in za a faɗi da masallaci ko gidan mutum ana tassuwa a faɗi da masallaci don masallaci harkar jama'a ce gida ko kai ɗaya mallakar kana kai ɗaya Allah ya shirya da mu in an kai shaguna ba an barace baracin da aka yi a sai ma gwalab an filfaya ta lalace laspika ta lalace duk ba kuɗi suka je inga kuɗin da aka an sani shaguna ba an hunta ba to wanda ya ba taimako a ƙara wanda bai bai ba dai masallaci dai yana da abin shigowa to Allah ya shirya da mu to duk ba waye wannan ba abinda an ka aje duk abinda an addini addini ɗaya aka yi kawo wani abu na duniya ya shigo shi in babu kuɗi abubuwan suna tahiya lokaci guda ana tsakanin wa'azi ɗaya an filifaya ka bugawa gyaranta ya kama mana dubu ashirin ko lasfikoki ga su nan kundu koyal gare su koyal ya ƙone yau da gobe koyal duk ku tambayi mallan abin nawa aka yarda koyalin ɗin kowane koyal guda duk ba da kuɗi aka yi ba don babu kuɗi da wa'azi za ka koyar ya koyar da wa'azi za ka gyara shi don haka ya kamata a ce masallaci na da hanyar shigowa shi a bambancin musulmi shi a bambancin mu da kiristoci kiristoci lahadi in ka zan baka da kuɗi kaka ko zo wanda bai da kuɗi kada ma ya zo dole sai ka ba su muku nan gaba komi an saba gaban za aka yi kaji to Allah ya shirya su a to ina yake to ina mun ka aji wa yutharu ana yin zaɓi fil hubusi ga hubusi in za a bada hubusi ana zaɓen ahlul haja ma'abuta bukata bis sukuna ga zama in gida ne wal galla da kuma fa'ida in abin da ake samun fa'ida ne na bada hubusin mota kuna ba da hubusin wani abu dai wanda ake samun fa'ida ta to a zaɓi waɗanda na cancanta waɗanda hi bukata wa man sakana wanda ya zauna ga gida na ba su a hubusi to sai an ka samu wasu matasa ustazai waɗanda ba su da aure kaga mai aure ya yi cancanta ko to sannan babu wani mai aure da ke bukatar gida matasa ɗaya na sai an ce to su shiga su zauna bayan sun zauna wata ɗaya wata biyu sai ga mai aure ya taho ba a cewa su hita ya hankuri dai a samu wani wa man sakana wanda ya zauna fala ya kharuju ligari bai hita don wani ne don an samu wanda shi cancanta sai dai in cancanta ta haƙiƙani ce to wannan kam eh sai a ba su hankuri to gwauraye ko hita illa an ya kuna sai in ya kasance fi asalin hubusi tun ga asalin hubusin sharɗon an sa sharaɗi lokacin da za a sa matasa an ce to wanda ya ba da hubusin gidan ga masu aure ya ce don hakan ga ku shiga amma gobe mun ka samu masu aure za ku hita sun ka ce sun yarda kaga an sa sharaɗi ko kuma shi mai hubusin ya ba su ya ce bai yarda a sa kowa ba illa mallaman islamiyya ko kaza to babu su sannan sai an ka samu wasu waɗanda ba su ba to gobe an ka same su tun da dama tun ga asalin hubu sai an ba da sharaɗi to wannan duk amma in ba haka ba to ba ba a hidda wani wani ya shiga yace illa an yakuna sai in ya kasance fi asalil hubus ga asalin hubus sharɗan an sa sharaɗi fayamdi to wannan sharaɗin sai ya zarce sai a zartar da shi wala yuba'ul hubus ba a sai da hubusi an baka hubusin gida misali ka zauna sai ko sai ka jawo wani ka amshi kuɗin haya garai a'a ba a sai da hubusi he an baka wani abu hubusi ka yi amfani da shi to bai halatta gare ka tai ka sai suwa wa in khariba ko da ya roshe kamar in gida na an baka gida hubusi to ko da gidan nan ya roshe dai bai bai halatta ka sai sai don hubusi ba mallakar ka bane ko wayu ba ulfarasu amma ana sayar da doki alhubusu na hubusi ya kalabu wanda ya kasa doki wani ya ba da hubusin doki a rinka hawa ana zuwa jihadi sai ya kasa rashin lafiya ta kama shi mafi yawa kilaba ta dawaki hauka shi ake labari wani nau'i ne na hauka ta dawaki to ba sai hauka ba duk wata rashin lafiya da ya ta kama shi wanda bai iya zuwa ba a iya zuwa jihadi da shi to kaga yanzu bai da wani amfani aje shi to kaga ya halatta a sai sai wayo ja'alu thamanuhu amma a sanya kuɗi ne fi mithlihi ga kwatanci ne a sai sai a tai a sau wani ba a sai sai a sai abinci ba a sau wani aw yu'anu bihi koko a nemi taimako da shi fihi ga sayan wani in kuɗin da an ka sai sai ba su isa to a ƙara sai a haɗa da waɗanga a taya sai wani muna tare waktulifa an yi saɓani fil mu'awada ga hurhure bin rab'i ga gida alharbin rosashe gida an ka ba su hubusi yau da gobe yau da gobe rashin kula gidan hayyar roshe shin ya halatta a canza shi bin rab'in da wani gida gaira harbin wanda ba rosashe ba a sai sai a sai wani gida wanda ba rosashe ba ko sun ka ce eh ya halatta a sai sai a sai wanda ba ruwa sun ka ce a'a sai dai a samu kuɗi a zo a gyara shi ba a sai da gida na hubus sai mu tsaya nan madalla sai jingina wa rahanu ja'izun jingina ita a turanci go